أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami nan niger muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a inda kuke a duniya sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa soshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anoni nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 223 kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 167 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a cikin suratul muhammad ko suratul qital eh malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fiha anharun min ma'in ghairi asin farkon ayar Allah ya ce mathalul jannati allati wa'idal muttaqun misalin aljanna wadda aka yi ma wato masu tsoron Allah alkawarinta sai an ce fiha anharun a cikinta akwai koramu ba korama guda ba min ma'in koramu na ruwa ghairi asinin ruwan da bai canza ba shine asin bai yi wari ba bai yi ɗoyi ba an gane ko ko kuma a ce wanda bai da gishiri ko gartsi shine ghairu asin ibnu kathir ya karanta fiha anharun min ma'in ghairi asinin ina fata an fahimce ni asinin ala wazni fa'ilin kenan wato sai da mutu wato sira ce kenan ta mubalagha wa anharun min laban to yan ce asin wanda bai da zartsi asinin kuma wanda bai da gartsi sosai to kenan wannan qira'a ta asinin ta fassara cewa hadda kadan babu domin asinin yana nuna mai tsanani asinin kuma yana nuna wanda yake ba mai yawa ba ko kuma dukkan su da irin ma'anar su daya ruwan da bai da wato gishiri kenan bai da zartsi an gane ko ko kuma bai canza ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da kuma koramu na wato nono laban shine nono ya an ce halib ita ce madara lam yataghayyar ta'amuhu wanda dan sa bai canza ba wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin da kuma koramu na giya ba korama guda ba wadda take ladhatin mai dadin lisharibin ga masu sha wa anharun kuma da koramu min asalin na kuma wato zumuwa kenan musaffa tatacce daga wato at-tasfiya ne abinda an tace shi suratu muhammad aya ta 15 malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala ta'addudil anhar akan cewa koramu suna da yawa ma a ta'addudi anwa'iha tare da ta'addudi ma'ana suna da nau'i kuma daban-daban wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo yuhimu zahiruha zahirinta yana nuna kamar annahu nahrun wahid kamar kurma guda ce akwai cikin aljanna wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina lalle masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna daban-daban wato aljanna aljanna aljanna kamar a ce wato kenan waɗanda ke cikin aljanna babba wala har da kuma wato korama ana nufin kenan suna da korama domin ba ana nufin suna cikin koramun ba suratul qamar aya ta 54 malam yace wa qad taqaddama aljam'u wato yadda za a haɗa waɗanda su shi ya gabata wadihan a bayyane fi suratul baqara a cikin suratul baqara fil kalami ala qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma stawa ila sama inda yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in alim suratul baqara aya ta 29 malam yace wa qad bayyana wa bayyana mun bayyana anna qawluhu wato fadar Allah subhanahu wata'ala wa nahar da mun ce Allah ya ce wa nahar da korama yani anhar na ana nufin koramu ba korama ɗaya ba domin shi nahar yana iya ɗaukar suna ne na jinsi to shi ko suna na jinsi yana nufin abubuwa daban-daban yana da kyau mu fahimci wannan wannan shine abin da malam ya kawo mai tahqiqin wanda littafi inda anka ce aya ta suratul baqara ta 29 ya kawo nan batu yace unzuril mas'ala a ƙasa sai ce ka dibi ka duba in ka duba ƙasar littafi za gani ya ce ka diba mas'ala ta goma min hadal kitab daga wannan littafi wannan taba'a da take hannuna ta Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi wato ta kursiyul Qur'an al-Karim wa ulumihi kenan to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo amma abinda zamu dan ƙara kaɗan da an ka ce wato fiha anharun akwai koramu ya nuna ba cikin ruwan ma ba korama guda bace min ma'in na ruwa ghairi asin to anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da koramu na nono to shi kuma nono a nan duniya wani na iya cewa to ai tatso shi ake yi sai mu ce a'a nan a duniya Allah ya sanya masa sababi a tatso shi can kuma cikin aljanna Allah ya sanya mishi sanadi ba dole ba sai an tatso shi domin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah da ya halicce shi a cikin hantsa ko mama ta saniya yana da izinin ya halicce shi ko ba anan ba sannan kuma da ya ce wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin da koramu na giya giya a duniya nan ana yin ta ne da wadansu itace ko wani abu da ake nomawa a tatsa ta a hada ta to a can kuma sai ya zamanto wato Allah yana da damar da zai samar da giya ta kowace hanya yake so kuma nan giya ce wato ba irin ta duniya ba don Allah ya faɗe ta ba ta sawar maye kuma Allah ya ce wasa ƙahun rabbuhum sharaban kahura tsarkakakken giya ce ba irin giya ce ta duniya ba lafiha haulun wala hum anha yunzafun kenan da haka ba ta sawar abin nan ba ta sawar wato maye kenan ko ciwon kai da sauran dai ayoyi kana iya ɗaukan maudu'i giya ta duniya da giya ta aljanna kai muqarana ko kuma ka ɗauki maudu'i giya ta wato lahira ka dibi sifofinta da ayoyin da suka suka yi bayanin ta a cikin tafsirul qur'ani bil qur'an wa anharun min asalin musaffa da kuma wato koramu na zumuwa to nan zumuwa kuma an san tana fita ne daga wata itan wato wani wani kwaro wanda ake kira wato kudan zuma a nan duniya to Allah ce ya kharuju min butuni ha sharabun mukhtalifun alwanu a can kuma zai samar da ita ne ta hanyar da ya ga dama ba dole bane sai ta wannan kudin zuma din dan kan wani ya ce to ya za a ce korama ta kaza korama ta kaza a'a Allah yana da ikon ya aikata abin da yake so don haka ba wanda isa ce me yasa Allah ya kaza domin shi kai kai ne kake kallon sababba duniya da lahira ka'idodin su da dokokin su ba ɗaya bane wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da zamu karawa sai abu na karshe inda Allah ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun irin wannan aya akwai tamkarta a cikin wato suratu ar-ra'd kenan nan masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin can kuma masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha kenan can tajri nan ko fiha anhar yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to don haka ruwan ma na lahira ba ɗaya bane da wato ruwa na duniya domin duniya ta bambanta da lahira kinan wannan yake sawar sai a yi hattara saboda waɗansu kafirai suna yada aƙida ta cewa an ce aljanna akwai giya akwai mata to ai an ce sai an mutu ne za a same su shi yasa tura suke cewa matasa su dinga bin malamai domin su malamai suna magana wata rayuwa ce wadda ba a ganta ba duk abin da suke faɗa sai su ce wai in an mutu wai sai ka mutu ka zan ƙasa sannan in ka tashi wai lokacin ne za a baka mata a baka giya ga giya a nan duniya ga mata a nan duniya kuma ka bar su ka tai kana jira abin da sai ka mutu za a baka shi to suna yada wannan to don haka yana da kyau kuma sai su ce ai wato su aljanna a tsari kamar na kiristoci za a maida mutane ne kamar tamkar waɗansu mala'iku amma ana aljanna wai an maida wato wato aljanna kamar night club ce an ce night club ko night club da da english kamar abin da ake kira bot de nuit wato wurin da ake zuwa a yi rawa tun da can gidan rawa akwai giya akwai mata wai aljanna ta musulmi kamar wato gidan rawa ce kamar haka suke cewa to da haka irin waɗannan ake ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da su mas'alar mu ta gaba wadda za mu tashi akan ta sai cikin suratul fathi wato dukkan kuma malaman sun kawo wannan aya kenan za mu fara da littafin da muke a cikin shi kamar da al'adar mu ta gudana muna farawa ne da littafin da muke a cikinsa inda sun kawo wannan ayar galibi inda ba mantuwa muka yi ba suratul fathi wato a matsala ta 168 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna fatahna laka fathan mubina lalle mu ne muka muka budi budi wanda yake bayyananne waɗansu suka ce buɗi shine fathu makka waɗansu suka ce a'a sulhul hudaybiya ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a duk buɗin da nasarar da Allah da ya bashi liyaghfir laka Allah don Allah ya gafarta maka suratul fathi aya ta 1 zuwa aya ta 2 malam yace la yakhfa baya boyuwa ma yasbiqu ila dhihni abinda yake gaugawa zuwa cikin kwakwalwa min tanafi hadhihi illa wa ma'luliha cewa babu alaka tanafi akwai korewa babu alaka tsakanin wannan illa da anka ce li yaghfira laka Allahu don Allah ya gafarta maka wa ma'luliha da abinda ita illar wato take da alaka da shi li anna fatha Allah domin budin da Allah ya manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li nabiyihi la yadhharu bai bayyana kaunuhu ya zamanto ya kasance illatan li ghufranihi Allah ya gafarta mishi lahu kin li ghufranihi ga gafarar da Allah zai yi lahu gare shi domin hi din nan domiri zai koma ni zuwa ga Allah to me ya alaka an yi masa budi don a gafarta masa ya kamata a ce ya nemi tuba don a gafarta masa amma kuma a ce an yi masa budi don a gafarta masa ai shi wato budi ai aiki ne na ibada to kuma me zai zamanto ya zamanto sanadiyar a gafarta masa malam yace to wal jawabu amsa an hada daga wanda min wajhaini akwai amsa guda biyu al awwalu na farko wa huwa ikhtiyaru ibn jarir malam yace shine abinda ibn jarir ya zaba li dilalati al kitabi was sunnati alayhi domin al qur'ani kenan ya nuna haka da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna al ma'ana abinda ake nufi inna fatha allah li nabiyhi budin da Allah ya ma annabin sa yadullu yana nuna bi dilalati al iltizam da wato dilalata iltizami in an ce dilalata iltizam muna da dilala guda uku a wato ilimi kenan in an kasa su ta wannan fage akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul tadammun akwai dilalatul iltizam in an ce dilalatul mutabaqa shine lafazi yazo da ma'ana ya kumshi dukkan abinda ya kumsa na ma'ana daidai wa daida in an ce zahaba ya tafi to kaga wanda ma'ana shi ce amma yanzu akwai dilalatul tadammun in an ka ce ya tafi ya nuna kenan wato bitadammun ya tashi ne daga wani wuri zuwa wani wuri jikinsa ya tashi duk da yake ba a ce jikin ya daga ba amma ana nufin shi dan adam gaba ɗaya ne ya daga to dilalatul iltizam kenan sannan kuma dilalatul iltizam yana nuna ya bar wani wuri ne sannan akwai dilalatul wato abin da ake kira tadammun ya kumshi ma'ana sashen ma'ana domin an ka ce zahaba ya tafi akwai mai tafiya kaga ba a kawo shi ba zahibun akwai wurin da aka tafi mazhubin ilaihi akwai wurin da aka bari mazhubin anhu wurin da aka bari to duk ba a kawo su ba to tazammun kenan iltizamu kuma in an ce mutum ya tafi to wannan bidilalatul iltizamu yana nuna gaban shi sun yi sun motsa domin bai yiwa a ce mutum ya tafi gaban sa ba su motsa ba misali kenan ko kuma jikinsa bai tashi daga wuri zuwa wani wuri ba wannan dai sai mutum ya koma cikin ilimin usulul fiqh da kuma ilmul lugha ko fiqhul lugha da suna kiran shi fiqhul lugha da kiran sa ilmul lugha wato abinda ake kira ad-dilalat sannan dilala akwai adatan akwai tab'an an gane ko akwai kuma wato lafzan kuma kowanne daga cikin su akwai lafziya akwai gaira lafziya ana kasa ta gida shidda a cikin ilimi wato na lugha sannan amma malaman usul fiqh suna karatun dilala lafziya ko da an kawo waɗancan ba wai don saboda ai karatun su bane don saboda kawai wato ya zamanto an kawo anwa'u ne wa taqsimat dalibin ilimi zai bincike kan wannan malam yace to yadullu bi dilalatil iltizam yana nunawa da dilalata iltizami ala shukrin nabiyyi akan godiya annabi li ni'matil fathi ga wato ni'ima ta budi da Allah ya masa fa yaghfiru Allahu lahu sai Allah ya gafarta mishi ma ta kaddama abin da ya gabata wa ma ta'akhkhara da abin da ya jiye jinkiri bi sababi shukrihi saboda godiyar da ya ma Allah bi anwa'il ibada da nau'uka na ibada da yi ala tilka ni'ima akan wannan ni'ima fa ka anna shukran nabi ka ce dai wato kenan godiyar da annabi ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala lazimul li ni'matil fatih ya lazimci wannan ni'ima wato ta wato abin nan budi da Allah ya masa Allah ya masa budi sai gode ma Allah to wannan godiyar sai ta zan sanadiyya a gafarta mishi wal ghufranu shi ko wannan gafara murattabun ala tharikal lazim ya wato jeru ne ma'ana ya zo ta sanadiyar wannan lazimin shine godiya kenan gafara tana tare da godiyar tunda ya gode to an gafarta masa ina fata an fahimta malam yace amma dilalatul kitabi ala hada dilala ta littafi da alqur'ani ya nuna wannan tunda malam yace dilalatul kitabi was sunna alaihi fa fi qawlihi ta'ala inda Allah yace a cikin fadar Allah idza jaa nasrullahi wal fathu idan wato nasara Allah ta zo da budi na Allah wa ra'aitan nasa kaga mutane yadkhuluna fi dinillah suna shiga cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafara Allah innahu kana tawwaba shi Allah mai yawan gafara ne kaga wannan ya nuna cewa kenan yayi tasbihi don gode ma ubangijinsa malam yace fasarraha sai Allah ya bayyana qarara fi hadhihi suratul karima a cikin wannan sura mai daraja bi anna tasbihahu kenan tasbihin da zai yi ma Allah bihamdi rabbihi wato kenan mutalabbisan bihamdi rabbihi yana mai cuɗanya wannan tasbihi da gode ma Allah واستغفاره da gafar neman gafar da zai yi li rabbihi ga Allah shukran li ni'matil fath don godiya ga ni'ima ta buɗi da Allah ya masa sababul li ghufrani dhunubihi zai sa a gafarta masa zunubansa li annahu domin shi rattaba tasbihahu Allah ya rattaba ya jeranta ya sanya ya zan dalili wato tasbihin ya zamanto dalili bi hamdihi tare da gode ma Allah shi wannan tasbihin yana cuɗanya da gode ma Allah bayyana واستغفاره da kuma neman gafarar da zai yi bil fa'i da fa'un wadda Allah ya kawo da yace fasabbih bihamdi rabbika alama ji'il fathi wannan zai nuna dalili ne na zuwan budi wan nasri da kuma cin nasara tartibal ma'luli ala illatihi yayi tartibi ne na illa da ma'lulin sa domin an ce illa shine dalilin abu sababin abu da abin da ya kawo abu kenan sai sababin ya zo sannan abin zai zuwa shine tartibil ma'luli ala illatihi ثم bayyana sannan Allah ya bayyana anna zalika shukra wannan godiya sababul sababul ghufran shi zai sawa a gafarta bi qaulihi inda Allah ce innahu kana tawwaba Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba na bawansa suratul nasr aya ta uku kenan sai nuna cewa fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi don haka kinan kai tasbihi haka zamu fassara shi wa amma dilalatu sunna abinda kuma sunna take nunawa fa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu ba'du ashabihi lokacin da sashen sahabbansa suka ce masa la tujhid nafsaka bil amali kakka wahalar da kanka wajen yawan aiki fa inna Allah domin Allah gafara laka Allah ya gafarta ma ma taqaddama min zambika abin da ya gabata na zunubin kawo ma ta akhara da abin da ya jinkiri sai ya ce afala akunu abdan shakura shin ba zan kasance bawa mai godiya ba in gode ma Allah akan wannan budi da ya min fa bayyana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bayyana anna ijtihadahu fil amali kokarin da yake yi na cikin a cikin aiki li shukuri tilkan ni'ima ya gode ma wannan ni'ima wa tarattubil ghufrani kenan sai ya zamanto ya jerantu ko ya zan sababi na gafara ala ijtihadi wato akan kokarin da yayi fil amali a cikin aiki la khafa bihi wannan ba zai boyuwa ba kenan cewa wannan shine abin da ake nufi kenan sai ya zamanto wannan godiyar da zai yi ita za ta zan sanadiyar a gafarta masa alwajhu thani amsa ta biyu anna qawluhu cewa fadar Allah inna fatahna mun yi muka buɗi yufhamu minhu za a fahimta bi dilalati iltizam da dilalati iltizami aljihadu fi sabilillah cewa yayi jihadi dan daukar da kalmar Allah li'annahu sababul a'zam domin shi wannan jihadin shine sababi mafi girma fil fathi na samun buɗi domin da ba a yi jihadin ba da ba za a samu ba wal jihadu shi ko yin jihadi sababul li ghufrani dhunubihi shi asanadiyar da yasa aka gafarta masa zunubansa fa yakunu ma'ana sai ma'ana ta kasance li yaghfira lakallahu dan Allah ya gafarta maka bi sababi jihadika saboda jihadin da ka yi al-mafhum wanda za a fahimta min zikril fathi lokacin da anka ambaci budi domin budin bai samu ba sai da aka yi jihadin malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abinda malam ya kawo idan muka duba inda shi malam ya kawo afala akunu abdan shakura wato kenan mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Badawi a wannan taba da take hannuna ta kursiyul qur'anil karimi wa ulumihi sai kawo number 1 kenan kadiba number 1 in kadiba a can kasa zaka ga yasa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 1130 wa muslim da imam muslim hadisi na 2819 min hadisi al-mughira mughira ibn shu'ba hadisi na mughira dan shu'ba malin yace to kuma wal bukhari kuma bukhari ya sake fitar da wannan hadisi an gane ko hadisi na 4800 da talatin da bakwai wa muslim kun muslim ya fitar da shi hadithi na dubu biyu da ɗari takwas da ashirin min hadithi aisha radiyallahu anha da hadithin aisha kinan kaga wannan ya sai ka zamanto ka zamanto ka san atraful hadith inda ake samun hadithi wani in yaji an ce hadithi ne na aisha sai ce kuskure na tana yiwa hadithin mughira dan shu'ba da sani wani kuma zai iya cewa hadithi ne na mughira dan shu'ba ba na aisha ba tana yiwa hadithin aisha da sani to wannan shi dai ne kuma in an yi bincike mai yiwuwa a samu wannan riwaya ta zo da wani lafazi ko ko ta zo a wani sahabi ba dole bane sai waɗannan to yana da kyau ɗalibin ilimi in ya ji an faɗi hadisi ta wani sahabi wanda bai sani ba kada ya ce a'a wani bai ruwaito shi ba domin tana yiwuwa ka ce iya binciken ka gabakin abin da ka sani domin yana yiwuwa a yi bincike a iska a wani ma sahabin ya ruwaito wannan to kai kai kaka shi yasa in an ce hadisi da'ifi ya bambanta da sanadi da'ifi sanadi da'ifi wannan sanadin bai inganta ba amma mai yiwuwa akwai wani sanadi wanda ya inganta shi yasa ma ba karamin malamin hadisi bane ga cewa hadisi da'ifi an gane ko yana da kyau da ban ilimin fanci wannan wannan shine abin da malamin ya kawo to a karkashin wannan wato aya wallahu ta'ala alam za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajubatuha yace suratul fath in ka diba mai tahqiqin wannan littafin Sheikh Mustafa al-Adawi ya sa number 1 kinan number ta farko in ka diba ƙasa zaka ga bayani kenan yace an sanya mata sura a cikin maganar sahabbai kina abin da ya zo na bayanan sahabbai suratul fathi sannan kuma ya zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn mughaffal wato ana kiranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yau ranar fathu makka surat al-fathi an gane ko kinan suka ce ya dawo a cikin wannan sura mai yiwa ya dawo kinan ya karanta aya misali ko tana yiwa ya yi kuskure wajen karanta ayar ya sake dawowa ko kuma a'a ya karanta ayar sai yammanta ayar da za ta zo bayan ta ya sake maimaitawa kamar dai haka akwai kuma hadisi na sahal bin hanif ya ce na gane mu ranar hudaybiya kinan ranar da an kai sulhul hudaybiya kinan kinan da suka ce masahabbai sun ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga cewa ai yaki da sai mu yi yaki shine walau taraqitalan laqatalna sannan kuma sai kawo maqala ta Umar inda ya ce suratul fath sai suratul fath ta yi sabka domin an yi shawara ai yaki amma daga baya sai an kai sulhu an gane ko ba ta da wani suna wanda ba wannan ba sai kawo alifun da ha'un shine wato yana nufin bayani ya kare wanda ni cirato ba yana nufin bayanin mai littafi ya kare ba amma yana nufin baki inda nake bukata ko inda na cirato ya kare shine alifun ha'un intaha min at-tahrir wa tanwir daga tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur na karanta bayanin ne ba tare da na kawo larabcin duka ba saboda dalibin ilimi zai iya kumawa ya ganshi za mu tashi a mas'ala ta dubu da bakwai malam ya ce fa in kila idan an ka ce kai fa ja'ala fathu makka ya akai Allah ya sanya fathu makka illatan lil maghfira illa ce ta gafara fa qala ta'ala sai Allah ce inna fatahna laka fathan mubina mun yi ka budi budi wanda yake bayyananne wasu kace sulhul hudaybiya saboda nan ne an kai fathu surat tasabka wasu kace a'a fathu makka saboda bayan sulhul hudaybiya ba ai fathu makka ba sai daga bayani aka je aka fathu makka ko kuma su malamai suka ce a duk budin da Allah ya masa zai shiga ciki wa'ana duk wuraren da aka ce da yaki da nasarar da aka samu to wannan duka dai maganganun musu karo da juna ba in mun ce sulhul hudaybiya shine fathu din saboda da sulhul hudaybiya ne aka yi daga baya aka je aka samu fathu makka in mun ce a'a fathu makka ake nufi dama ai sai da an kai fathu sulhul hudaybiya ne sannan an kai fathu makka duk za su shiga ciki domin wancan shi ya fara ya zamanto sanadiyar wancan ko kuma ce a'a duk budin da Allah ya yi masa kenan in mun ce fathan in mun ce guda ake nufi kenan annakira litta'zim tana nuna girman buɗe idan kuma ka ce annakira littanwi tana nufin buɗi daban-daban da Allah subhanahu wata'ala ya masa to liyaghfira laka Allah dan Allah ya gafarta maka malam yace to kunna zamu ce lam yaj'alhu illatan lil maghfira shi a fahimtar malam kaga ta saba mata mai dafa ihmil ittirab ba an sanya buɗin bayin zaman to illa ta gafara bal ijtima'i ma wa'adahu min al umuri al arba'a dan saboda abubuwan da Allah ya masa alƙawali guda hudu sun haɗu shine ijtima' wa hiya al maghfira wato shine gafarar ta haɗu wa itmamun ni'ima da cika ni'ima da an kai mishi wa hidayatu siratal mustaqim da shirin da shi da an kai zuwa ga hanya madaidaiciya wan nasrul aziz da kuma nasara wadda take mai girma mabuwayya wa qabla al fath an gane ko kafin ai fathu din na makka kidan in mun ci shi ake nufi lam yakun itmamu ni'mati ba a samu cikan ni'ima ba wan nasri da kuma cin nasara al aziz wanda yake nasara mabuwayya tunda annasu da larabci namiji ne da kuma hausa mace ne hasilan bai tabbata ba to tunda bai tabbata ba wa in kana albaqi hasilan duk da yake sashi ya tabbata kenan kafin fathu makka to sai aka bari sai da sun ka cika sannan an ka ce to gaba ɗaya kenan sai zaman to waɗannan abubuwan gaba ɗaya haɗuwar su suka sa aka yi gafar haɗin sai zaman to kenan cewa sashen su ba shine illa ba sai an haɗa su gaba ɗaya za su zamantowa wato illa kamar yadda wani lokaci abu guda bai ba da damar abu ya kasance sai sun haɗu yanzu misali ana son a ɗaura aure don mu gane auren da za a ɗaura akwai sadaki to ai shi sadaki ana iya cewa shine illa ta ɗaura aure amma ai ba shi kaɗai bane domin kasancewa an bayar da sadaki ba shi ke nuna cewa ba ya halatta ma mutum mace sai ya zama to an ba da sadaki macen nan wadda ta halatta ce ya aura shari'a ta yadda ya aure ta sannan wannan mata ya kasance akwai waliyai sannan kuma a zo a ɗaura auren to kenan kaga abubuwan da suka sa wannan matar ta halatta gare shi ba abu guda bane amma tana yiwa an faɗi ɗaya daga baya ɗin sauran suka zo sai a haɗa sai a ce to su ne illa ɗin don mu fahimta malam ya ce wa qabla wa in kana baqi hasinan wa yajuzu yana yiwa an yakuna fathu makka a wata magana kinan fathu makka ya zamanto sababan sababi na lil maghfira wato yi masa gafara min haythu innahu jihadul lil aduwi to saboda yaki ne na makiyi to kuma cikin yin yaƙi na makiyi ka bauta ma Allah to wannan bautar da kai ma Allah tana sa Allah ya gafarta maka sauran zunubanka ina fata an fahimce ni kamar yadda shi kan shi tuba ai ibada ce ta Allah yin tuban shi ke sa Allah ya gafarta maka ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malam wato ya kawo a karkashin wannan bayani sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta dubu da takwas malam ya ce fa in ƙila idan aka ce قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك أبن دي قبات نزنبك وما تأخر أبن دي جنكي سورة الفتح آية تبيو إن كان المراد إن يكسن تي أبن دي أكي نفي بما تأخر أبن دي جنكي ذنبا نزنبي يتأخر وجوده kenan yana jinkirin sa kasancewarsa anil khitabi daga maganar da ai Allah yayi bi hadhihi al-aya da wannan aya fa huwa ma'dumun to ai shi zunubin babu shi in ana nufin abin da ya jinkiri bayan saukar wannan aya inda nuzuliha lokacin da ayat ta sabka kenan zunubin ba aikata shi ba fa kaifa yaghfiru dhanba ya da ai Allah ya gafarta mishi zunubi al-ma'duma wanda bai ma kasance ba wa in kana al-muradu in ko ya kasance zamban zunubi ne wuji da an same shi qabla nuzuliha kafin sabkar ayar to fa huwa mutaqaddimun to ai zunubin ya gabata fa kaifa sammahu mutaakhiran ya za ai kuma a ce zunubi ne wanda ya yi jinkiri ma'ana abin da malam yake so ya ce in an ce zunubi ne wanda ya yi jinkiri bai zo ba kafin sabkar aya to kuma mi zancen can gafara tun da sai an yi laifin da sanin za a kafarta in kuma ana nufin a'a zunubin ya riga ya ya gabata to dan me za a kira shi kuma mutaakhirin yayi jinkiri malam yace kulna za mu ce almuradu abinda ake nufi bima taqaddama game da abinda ya gabata qissata mariya kenan qissa ta mariya alqibtiyya kenan wadda take ta mutanen qibt ne kenan wato kabila ta fir'aun wanda kenan qibtawa وبما تأخر ده أبن دي جنكري قصة قصة امرأة زيد قصة ما زيد ودا الله أمر تشي أوريتا كما لوكتي يي دم متاني سنة كوكنا أيضا تاشي cewa ya auri matar ɗansa tun da ya rike zaidu kamar matsayin ɗansa to wasan sai suka ce to waccan ita ce kissa ta kaddama wannan kuma ita ce kissa ta akhara wadda kissa kuma ta zo mufassala a cikin wato suratul ahzab wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amru Allahi maf'ula malam yace wakila waɗansu malamai suka ce al-muradu bima taqaddama abinda ake nufi da abinda ya gabata ma wujida minhu abinda aka samu ya, ya, ya gabata kinan ya, ya, ya kasance wabi ma ta'akhkhara abinda kuma yi jinkiri abinda ake nufi da shi malam yujad abinda bai kasance ba minhu da gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ma'ana akan ma'ana kinan da ma'anar cewa annahu mau'udun bi maghfiratihi Allah yayi alƙawarin zai gafarta mishi ala taqdiri wujudihi ko da ma an kaddara cewa zai kasance au ala tariqil mubalaga koko akan hanya ce ta mubalaga salo na mubalaga na cewa an kai mutuƙa wajen magana ka qaulihim kamar fadar su yadda laraba suke cewa fulanun wani yadribu man yalqahu yana bugun wanda ya haɗu da shi wa man la yalqahu da wanda bai haɗu da shi ba bi ma'ana yadribu kullu ahadin ana nufin yana bugun dukkan kowa a ɗabi'a sace da al'adarsa faka za huna waɗansu malamai suka ce haka ne anan ma'anahu abinda ake nufi li yaghfira laka Allah Allah dan Allah ya gafarta maka kullu dhanbin dukkan zunubi falhasilu kenan takaitaccen magana ko ko abin da yake tabbatacce anna dhanbal mutaakhira cewa shi zunubi wanda yayi jinkiri mutaqaddim muqaddamun ala nuzulil aya ya gabaci sabkar ayar an gane ko ma'ana zai zo ne gaba kenan wa in kana mutaakhiran duk da yake ya kasance mai jinkiri ne bin nisbati ila shay'in akhar ta fuskar wani abu qablahu gabanin sa aw mutaakhiran ko ko yayi jinkiri an nuzuliha daga wato da yace bin nisbati ila shay'in akhar qablahu ana nufin kenan wa in kana mutaakhiran bin nisbati ila shay'in akhar yayi jinkiri daga wani abu qablahu gabanin sa aw mutaakhir wato kenan misali shi zunubin ta fuskar an gafar an gafarta shi bai zo ba amma ta fuskar gafar to an riga an gafarta kenan sai ya zamanto game da sabkar ayar lokacin da ta sabka yayi jinkiri bai afku ba amma game da yafewa har an riga an yafe kenan kamar ma ko da ya zo to gafarar za ta zo bayan sa an riga an gafarta ko ku gafarar ma ta gabace shi sai zamanto ta fuskar gafara yayi jinkiri an ta fuskar ilimin sanin an gafarta shi wato ya zo bayan wato gafarat an gane ko ta fuskar abkuwa kuma ya gabaci gafarar domin za ta zo ne amma sai a gafarta amma ta fuskar sanin an gafarta to ita sanin gafara ya gabaci zunubi shi ne abin da ake son a ci aw mutaakhiran an nuzuliha ko ko shi zunubin yayi jinkiri ne daga sabkar wato ayar wa huwa mau'udun bi maghfiratihi amma an yi alƙawalin wato gafarta shi an gane ko au ala tariqil mubalaga ko ko akan dai fuskar mubalaga ta cewa an kai mutuka wajen gafartawa an gafarta maka dukkan zunubi kama bayyana kamar yadda mun ka wato bayyana kinan ana iya diba abu ta fuskoki wato daban-daban ta fuskar sanin gafar da ta fuskar gafartawar an gane ko tun da sai an yi zunubin ake gafartawar amma sanin an gafarta ya gabaci mi ya gabaci zunubin ko kuma ya gabaci zunubin shine abin da ake son a ce abin da dai malam yayi bayani kenan karkashin wannan mas'ala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da tara malam ya ce fa in kila idan aka ce ma ma'ana qaulihi menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah shi yadda kai hanya madaidaiciya suratul fath wa huwa mahdiyun shi kuma an shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa mahdiyun bihi ummatahu aidan kuma da shi an ka shirya da al'ummarsa al'ummarsa shirya ce tunda in shi bai shiryu ba ya za a yi al'ummarsa ta shiryu tunda shi ne jagora to kuma ya za a ce don a shirya da shi kuma alhali ko dija ya riga ya shirya ko mu ce tun gabani ga wanda bai jin faransanci tunda dija kalima ce ta faransanci yace kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi wa yazidaka hudan kina Allah ya ƙara maka shiriya akan shiriyar da kake akanta waƙila waɗansu malamai suka ce wa yuthbitaka alal huda ya tabbatar da kai akan shiriyar da kake waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu wa yahdiyaka siratan mustaqiman Allah ya shirye da kai hanya madaidaiciya fi kulli amrin ga dukkan kowane al'amari tuhawiluhu wanda kan nuface shi ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda malam ya kawo kuma shi yasa zaga Allah masu imani suna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya to hali ko musulunci ai hanya ce madaidaiciya wasu suka ce kiran ka tabbatar da mu ake nufi wasu suka ce a'a ka ƙara mana shirya cikin musulunci domin yadda ka san musulunci bai yiwa ka san musulunci ɗari bisa ɗari akwai abubuwan da baka san baka san su ba to wannan irin wannan shine fassarar da ake yi kenan in ka zo irin waɗannan fi'ilai sai ka hatara da su don an ce Allah ya shirya da shi kenan yanzu duk wahayin da an kai masa har bisa yau bai zama to shirye ba kaga ba haka ake nufi ba yana da kyau ɗalibin ilimi ya yi hattara to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo ƙarƙashin wannan mas'ala abin da za mu ƙara akan shi mas'ala guda biyu ƙarƙashin wannan mas'ala ta farko shine cewa da an ka ce Allah zai gafarta masa shin ya aikata zunubi wannan zai kawo maudu'i na isma kariya da aka cewa annabawa ba sa yin sabo to zance wanda yake tabbatacce muttafaqun alaihi annabawa ba sa yin shirka kun ba su taɓa yin shirka ba kafin ma Allah ya musu wahayi ba su ɓata ba sannan kuma annaba ba su aikata kaba'ira to inda aka yi sabani shin annaba ba sa yin kuskure ne kwata kwata ɗari bisa ɗari waɗansu sun tafi cewa ma kwata kwata ko da su ga'irin zunub annaba ba sa aikatawa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a ƙananan zunubai waɗanda ba manyan zunubai ba annaba ana iya samun su da su shine abin da kenan tunda an ce a gafarta musu zunubi to in ba su yi zunubi ba za a iya ce an gafarta musu wannan na farko kenan waɗansu suka ce a ba sa yin kwata-kwata da an ka ce an gafarta musu zunubansu shine ma inda ma za su aikata ko kuma a'a annabawa sun yi ijtihadi a waɗansu abubuwa amma ijtihadin nasu sai ya kasance ya saba mun ya saba mun abin da nasi yake zuwa to in nasi yazo sai ya nuna musu ga abin da za a yi duk da yake wancan ba kuskure bane tunda nasi bai tabbata ba amma kuma sai ya kasance wato kenan kamar sun aikata abin da bai dace ne da su ba ya kamata sun yi jira har wahayi ya sauka ko su tambayi Allah yadda za a yi sai sun kai ijtihadi shine laifin da ake cewa sun aikata kamar yanzu qadiyya wato misali ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma munafikai izini su zauna Allah ya ce afallahu an kalima afinta lahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kamar misali irin zabin da an kai na wato ribabbin yaki da an kai yakin badar shin a kashe su koko a amshi fansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zabi a amshi fansa kaga bai jira wahayi ba kuma bai yi tambayi Allah ba yadda za a yi kaga sai Allah ya ce ma kana nabiyyin أن يكون له أسرى وأن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أو تكره أن تكون له أسرى كنا يضمن تو ينادى wato ulbabbin yaki da sauran dai wasu ijtihadat ko wasu abubuwa waɗanda aka zarge shi misali irin makaho ya zo masa a basa wata walla an ja'ahu al'ama ya kamata tunkari makaho ne ya fuskance shi sai ya bata rai sai aka zarge shi da wannan da kuma irin qadiyya ta Zaidu da auren yake jin nauyin auren da an kace aure mata Zaidu Zainab bintu Jahshin wanda kuma Allah ya ce wa ittaqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah da sauran dai irin waɗannan abubuwan da cikin alqur'ani sun zo kenan su ne abin nan wanda kuma isma ce ta annaba babi ne mai faɗi kwarai da gaske domin kaga in budan muka duba ahlul kitabi suna siffanta annabawansu da kurakurai wani lokaci da abubuwan da ba su dace ba za ku ga cikin kiristanci an ce yesu almasihu ya sha giya ya ci biredi har sallah ake yi ta wato cin biredi da shan giya kuma a danganta wannan zuwa ga annabawa to kaga wannan yana da kyau saboda waɗansu musu mutunta annabawa ko a nuna yahuda su nuna yesu almasihu ma ba ma annabin allah bane dan zina ne wal iyadu billah kaga isma ta annabawa maudu'i ne dai wanda yana da faɗi kwarai da gaske isma ta annabawa misali isma wato misali ta sahabbai kaga ahli sunna ba su ce ba sahabbai masu mai ba sa kuskure sai dai ba su yadda a kafirtar da su ba ko a tsire musu ko al'ance su ina fata an fahimci ne isma ta malamai wani sai ce malamin shi baya kuskure har yana ganin malamin shi kamar masumi na duk ra'ayin da malamin shi ya kawo wato haka ya kamata a tafi da shi wannan kuma kaga wannan shi ma matsala ce har mutum ya itikadi kamar yanzu kaga yan shi a suna itikadin a imman su ba sa yin kuskure ma'asumai ne babi ne mai faɗi kwarai da gaske za a yi bincike a kansa sannan kuma nan ma akwai babi na ijtihadi misali annabawa sun yi wani ijtihadi annabi Ibrahim ya yi mababansa addu'a ta gafara har sai da aka hana shi Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لذي سورة آيوي تكربابين اجتهادي وانني wato dawabitul ijtihad wane ne ke da sifofin ijtihadi wane ne ya mallaki ala ulumul ala na ijtihadi bincike ne bai faɗi kwarai da gaske ijtihadin da annabawa suka yi misali na manzo sallallahu alaihi wa sallam ijtihadi na sauran annabawa misali wanda za a samu na soshi wanda sun ka tabbatar da wannan sannan kuma misali ijtihadi na sahabbai kaga in ka diba umuman ijtihadin da sahabbai suka yi ko ka dauki wadansu sahabbai da suke da wato ijtihadat ko cikin tafsiri ko cikin fiqh ko cikin wani abu ka yi bincike kansu kaga bincike ne mai yawa ijtihadin sahabbai misali ko ko ijtihadin wani sahabi ko ijtihadin wani malami misali ko ijtihadin wata mazhaba ko ijtihadin waɗansu malamai na wani zamani kaga bincike ne ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba ba ma zancen ɗari ba ko dubu bincike ne mai yawa kwarai da gaske zaka abin nan wani malami ya littafi ijtihadul khulafa'ir rashidin da ya ɗauko na khulafa'ur rashidin to in ka ga dama ka ɗauki na sahabi ɗaya kai bincike in ka ga dama ka ɗauki na khulafa'ur rashidin in ka ga dama ka ɗauki ijtihadin sahabbai da suka yi a Madina ko ijtihadin sahabbai da suke a wani wuri almuhimmu dai ko ijtihadin wata mazhaba ko ijtihadin wasu malaman wata mazhaba a wani mas'ala ko wadansu mas'aloli ko ijtihadin wani malami da aka yi a wani zamani ko ijtihadin wadansu malamai ma'ana dai bincike ne mai yawa kwarai da gaske da kuma ka'idodin ijtihadi da kuma ijtihadi a zamanin mu shin a ina ne ana yin ijtihadi a ina za a yin shi da nau'uka na ijtihadi ijtihadi am da ijtihadi khas da sauransu abu abubuwa ne waɗanda suna da muhimmanci kwarai da gaske ɗaliban ilimi za su iya yin bincike a kansu wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da goma malam yace fa in kila idan anka ce kaifa yuqalu ya za a ce innal imana shi imani la yaqbalu ziyada baya buƙatar ko baya karɓar ƙari wan nuqsan kuma baya karɓar wato la yaqbalu ziyadata wan nuqsana baya karɓar ƙari da kuma tawaya وقد قال الله تعالى الله يتي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لأن الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الله يسبكر النسوة قاموا من نيدن سكار إيماني تارد إيمان سو malam yace qulna zamu ce al-imanu alladhi yuqalu imanin da ake cewa innahu la yaqbalu ziyadata baya karɓar ƙari wa nuqsana da tawaya huwa al-iqraru bi wujudillahi ta'ala mutun ya yarda da tabbatar da cewa akwai wato Allah subhanahu wa ta'ala akwai kasancewar cikin kasancewar ubangiji kenan baya buƙatar ƙari kama annal ilahiyata kamar yadda ilahiyya kasancewa Allah shi ya cancanta abota masa akan cancanta shi kadai ne la taqbalu ziyadata bata wato wannan wato ilahiya kenan ba ta karɓar wato ƙari wani nuksana ko ko raguwa ko tawaya fa ammal imanu amma imani bi ma'anar amn wanda yake nufin aminci samun aminci awil yaqin ko samun yaqini awil tasdiqa ko ko gaskatawa fa innahu yaqbaluhuma yana karɓar su domin imanin da a ce Allah ɗaya ne kaga bai yiwa a ƙara wata rana a ce Allah biyu ne amma ka yarda da yaqinin akwai Allah wani lokacin yaqinin kai na iya karuwa wa huwa fil ayati malin yace to shi imani a cikin wannan aya bi ma'anar tasdiq yana nufin gaskatawa li'annahum domin su bi sababi sakina saboda wannan natsuwa allati hiya tuma'anina wadda tana nufin natsuwa kenan wa wa baradil yaqin da kuma wato sanyin nan na imani na yaqini na ana nufin wato ƙara samun natsuwa domin sanyi yana sa abu ya ƙara kwantawa kullama nazalat faridatun an gane ko saboda duk lokacin da wata farilla ta sabka kina wani abu wanda Allah ya farlanta nan ba farilla ta abin nan ba wannan cikin ilimin wato fiqhu kullama nazalat faridatun wa shari'a duk lokacin da wani abu wanda Allah ya farlanta ya sabka ko wani hukunci wa shari'atin da shari'a wani hukunci na shari'a saddaqu biha za su gaskata fasdadu tasdiqan sai su ƙara gaskatawa ma tasdiqin tare da gaskatawa su ma'ana dai yaqini yana karuwa wannan mas'ala ce wadda tana tantance imani a cikin aqida ta ahli sunna domin a wajen aqida ahli sunna wal jama'a shine al-imanu wato tasdiqun jazimun bil jinan shine gaskata jazimun tabbaci daurarren abu kenan bil jinan da zuciyarka bil qalbi kenan wa ko itiqadun bil jinan ko aka kudurta ka yadda a yanki cewa da zuciyarka ka tabbatar da imaninka wa qaulun bil lisan kuma maganarka ya to kai furuci ka faɗa da bakinka la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa amalun bil arkan kuma kai aiki da gabanka rukunanka kinan gimshikan jikinka wa yazidu bi ta'at imani yana karuwa in ana aikin da'a kinan ayyuka sun shigo cikin imani a aqidat ahli sunna shi yasa inda anka ce innal ladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari su saura suka ce wa amilus salihati alwawu lil mughayara kinan wawun tana nuna abubuwa ne daban imani daban aiki daban ahli sunna suka ce a'a alwawu huna wato lit tafsili wawun tana tafsili na kamar ta kara bayyana abin da ake nufi da imani ta faɗi sashen imani atafi na an kai na abu akan zatin sa kinan imani da aiki duk tare suke shine wa yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi imani yana raguwa idan ana saba ma Allah to amma su karabiya su tafi cewa in kace kayi imani ko da baka yadda ba cikin zuciyarka kayi imani wannan kuma Qur'ani da musulunci su yarda da wannan ba dan munafikai sun faɗi kalmar shahada Allah ya ce su imani ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sannan Allah ya ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to kaga nan an saba wa aqidat ahlus sunna inda an kace ba sai zuciya ta yarda ba wa qaulun bil lisan kuma sai an faɗa da harshe kaga waɗanda suka faɗa da harshe amma zuciya su bata kudurta ba kuma ba su ba masu imani bane kaga nan ma an saba ma aqida ta karamiya sannan wa amalun bil arkan gabbai za su yi aiki kaga waɗanda sun kace kawai in ka imani ba sai ka aiki ba nan ma an saba ko ko yan murji'a waɗanda suke fitar da wato aiki cikin imani alhali ga hadisai na suna nuna cewa da ayoyi aiki na cikin imani duk inda an kawo imani sai an kawo aiki na gari an yi muqarana tsakankanin su kenan ma in mun kadibi dilalatul muqarana wato dalili na hadawa yana nuna cewa abubuwan tare suke wato irin hukuncin su iri daya duk da yake dai ana samun sabani wajen dilalatul muqarana sai an bi waɗansu sauran dalilai a cikin ilimi na wato usulul fiqh kenan to sannan kuma yazidu bi ta'at yana karuwa idan ana aikata aikin da'a wanda maqida ce ta ahli sunna sabanin abin da su yan murji'a suke tafiya wato akan shi murji'a kenan da alhamza ne daga arja'a ne ya jinkirta abu mutum zai iya bincike cikin littattafai na aqidu ya ga wato yan murji'a da nau'ukan su da wato aqidun su kenan sai da mutu inda kaga innal ladina amanu wa amilus salihat akwai aqida ta ahlus sunna akwai kuma raddi ga yan murji'a sannan kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna al-iman bid'un wa sittuna shu'ba imani yana da rassa kusan wato sittin da wani abu bid'un ko kuma imanu bid'un wa sab'una shu'ba a wata riwaya yana da rassa kusan 70 da wani abu kuma ba yana nuna bakin su kadai bane a anan sashen sai fada bai ce bid'un wa sittuna faqat ba ko bid'un wa sab'una faqat dan yan qur'ani su ce to ka can can an ce 60 da wani abu nan ko an ce 70 da wani abu a'a a can din ya faɗi 60 da wani abu amma bai ce bakin su bane kuma wani lokaci ce 70 da wani abu kuma bai ce bakin su bane suna iya karuwa dukkan ayyuka na da'a ina fata an fahimce ni shi yasa ya faɗi ma mafi girma yace a alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كنن mafi girman reshin imani kenan shine kalmar shahada kuma mafi karamci ka gusar da wato abin nan wani abin da zai cutar da mutane wato akan hanya to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo kuma an ce abu reshen sa ya nuna jinsin sa ne tunda an ce shu'ba reshen abu reshen icce jinsin icce ne kenan kuma reshen imani imani ne wannan shine abin da aqida ta ahli sunna take karantarwa wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta dubu ɗaya da sha ɗaya malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar faɗa Allah subhanahu wa ta'ala inda yace wa ahlaha suratul fath aya ta 26 inda ba da qawlihi bayan yace wa kanu ahqqa biha su mutanen wato abin nan muminne su suka fi cancanta da kalmar shahada an gane ko kalma ta imani wa ahlaha kuma su ne ma'abutanta suratul fath aya ta 26 malam yace qulna zamu ce ad-damiru shi damiri fi biha wanda ya zo cikin kalima ta biha li kalimati tauhid yana kuma zuwa ga kalima ta tauhidi wa fi ahliha shi ko damiri na ahliha yana kuma li taqwa zuwa ga kalima ta taqwa fala takrara babu maimaici kenan wa kanu sun kasance a haqqa biha su suka fi cancanta da ita kalima ta tauhidi wa ahliha kuma su ne ma'abutan kalima ta taqwa shine abin da ake son a ce ko kuma wa kanu a haƙƙa biha su sun kafi cancanta da kalima ta tauhidi in muka duba abin da zamu ƙara kenan wa ahlaha kuma su ne ma'abutanta domin an annan an nuna su ne ma'abutanta kuma su suka fi cancanta da ita kenan cewa kasancewa kai ne ma'abucin abu kuma kai ne mafi cancanta kenan yana iya bada ta'akidi ma'ana an karfafa magana kenan babu wata matsala ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 2012 malam yace fa in kila idan aka ce ma wajhu ta'liqi dukhuli ma wajahu ta'liqid dukhul me yasa an ka rataya wato shiga masallacin alfarma bi mashi'ati Allah da mashi'a ta Allah an ka ce in Allah ya so fi ikhbarihi subhana inda an ka bada labarin da Allah ya bada labari wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka kuma daukakin sarki hatta qala Allah ya ce subhanahu kenan ya tsarkaka wa ta'ala kuma ya ɗaukaka hatta qala Allah yace la tadkhulunna al-masjid al-haram za ku shiga masallaci wallahi za ku shiga masallaci mai alfarma kenan an shafe wato abin nan wallahi insha Allah in Allah ya so suratul fath aya ta 27 to me yasa an ka ce in Allah ya so ne za ku shiga kulna yace fihi akwai wujuhun akwai amsoshi daban-daban ahaduha na farko anna cewa kenan in da an ka ce in bi ma'ana iz kenan in bi ma'ana iz kama fi qaulihi ta'ala kamar inda Allah ce wa zaruma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba komi girman sa komi karancin sa in kuntum mu'minin ha in kun kasance mu'minai to amma kuma ai kafin wannan ayat sauka ku kuna mu'minai to iz kuntum mu'minin ake nufi dan kun kasance mu'minai suratul baqara aya ta 280 wato aya ta 278 asani amsa ta biyu wasu ka ce annahu istithna'un min Allah ta'ala wato istithna'i ne togewa ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala fi ma ya alamu dama ga abinda Allah ya san shi ta'aliman li ibadihi dan Allah ya koya ma bayan sai sanar da su cewa an yastafnu in zan za su yi magana su su yi istithna'i su toge su ce insha Allah ake nufi anan fi ma la ya alamu ga abinda ba sa sani ba su da sani akan sa dan an ka ce insha Allah in Allah ya so ai Allah ya sani don wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai to wannan shine abin da ake nufi wato a koya muku ne don ba dan Allah shi bai sani ba dan ya nuna muku cewa ku ku rinka sawa insha Allah kuma inda Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah الثالث أمثى تأكو أنه على سبيل الحكاية أكن an kawo wannan ne akan salo na hikaya na bada labari li ru'yan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga mafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi fa innahu ra'a domin shi ya gani a cikin mafarkin sa anna qa'ilan wani mai magana ya kulu lahu yana cewa da shi la tadkhulunna al-masjid al-haram za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah in Allah ya so aminina kuna cikin aminci kina sai an ka hikaito abin da yazo cikin mafarki suratul fath aya ta 27 ba dan Allah shi bai sani ba ko za su shiga ko ba za mu samu damar shiga ba Allah ya sani za su shiga kuma sun shiga kina sai zamanto hikaya ne wanda kuma cikin babi na fiqhu babi na hikaya yana da muhimmanci kwarai da gaske cikin tafsiri kuma zaka wata aya ta zo da uslubi na bayani kuma wata ta zo da uslubi na hikaya ana bada labarin abin da wani ya ce kuma hikaya tana da muhimmanci domin tana da hukumce hukumce a cikin fiqhu yana da kyau mutum ya san da wannan domin hikaya tana iya ana iya faɗin abin da yake kafirci ne amma sai zamanto ba kafirci bane domin labari ake bayarwa kamar misali mutum ya ce Allah ba ɗai bane game da abin da wani ya ci kinan kana bada labarin abin da wani ya ci kinan kai ba kafirta ba da kai ka faɗi wannan magana da ka kafirta ina fata ana fahimta ta ko ka ce ma mata shi wato wani mutum ya ce ma mata shi na sake ki to kaga da tunda hikaya kake bada labari kinan dan ba sakin mata ka kai ba tunda labari kake bayarwa yana da kyau ɗaliban ilimi fahimci wannan domin in labarin abin da wani ya ce kace to ai ba a baka hukuncin shi tunda kai baka yadda da abin ba sai in ka yadda da abin sannan lokacin da za a cewa ai maka hukuncin shi ya kama ka الرابع أبو نهدو waɗansu malamai sun bada amsa akan da anka ce insha Allah anan anna listithna'a shi togewa da aka yi da anka ce insha Allah muta'alliqun yana da alaka ne bi qaulihi ta'ala da fadar Allah aminina kenan kenan aminina insha Allah za ku shiga kenan masallaci mai alfarma aminina kuna cikin aminci insha Allah in Allah ya so fa amma dukhulu to ita shiga ta falaisa fihi ta'liqun to ba ita anka kama insha Allah ba kenan wasu sun dauki cewa an yi at-taqdim wa at-ta'khir kadiba cikin الإتقان في علوم القرآن إمام السيوطي يا كيبي بابي أكن مقدم القرآن ده مؤخره wannan shine abin da wato waɗansu suka kawo shi yasa ma sayyidina Umar lokacin yake cin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ce mun da zamu shiga ba yace eh na ce muku amma shi na ce muku wannan shekara kaga yana da kyau a tantance da an kace lalle za a shiga lalle za a shiga din amma wani lokaci ne mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1013 malam yace fa in qila idan anka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala la takhafuna ba kwa cikin tsoro ko ba za ku ji tsoro ba ba da qawlihi bayan Allah yace amini ne kuna cikin aminci to ai wanda yake cikin aminci baya cikin tsoro malam yace kunna zamu ce ma'anahu ma'anarsa aminina kuna masu aminci fi halid dukhuli a lokacin da za ku shiga garin Makka la takhafuna aduwakum ba kwa jin tsoron makiyinku an yukhrijakum minhu ya fitar da ku fil mustaqbal a zuwa gaba kenan kuna cikin aminci lokacin da za ku shiga ba kwa tsoron abin da zai zo gaba shi yasa sai aka kawo la takhafuna ko kuma ce ta akidi na amini ne kuna cikin halin aminci la takhafuna ba ku jin tsoro kenan wato an yi ta akidi ana iya fassara shi da wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da wato sha hudu malam yace fa in qila idan anka ce qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala li yaghiza bihimul kuffar sahabban nan da Allah ya ce li yaghiza bihimul kuffar wato da anka ce an bada misalin su a cikin at-taura da injila kuma an yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wadannan littattafan da magoya bayan sa sai an kace li yaghiza bihimul kuffar dan Allah ya fusatar da kafirai yayi haka to ta'lilul limadha shi wannan ta'lilin don a fusatar da kafirai zai koma ne zuwa gami malam yace to kunna zamu ce lima dalla alaihi tashbihuhum abinda kamantar da su da yayi bizar'i ya sifantar da su da tsiro min nama'ihim ta fuska habakar da suke yi wa kuwatihim da karfin su ka annahu qala ka ce dai kamar Allah ya ce inna ma kassarahum Allah ya yawaitar da su su sahabban wa qawwahum ya kaifafa ya karfafar da su li yaghidha bihim al-kuffar dan saboda ya fusatar da kafirai kinan sai ya koma zuwa ga tashbihin da aka yi wannan shine abin da ake son a ce mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da sha biyar malam yake cewa fa in kila idan an ka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce wa adallahu alladina amanu Allah yayi alƙawli ga waɗanda suka yi imani an shafe rukunnan imani guda shidda don ya ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kuma ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa amilu salihat suka aikata aiki nagari aiki nagari an gina shi akan musulunci da tauhidi kuma an gina shi akan ikhlasi kuma an gina shi akan wato sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ake kira aiki nagari to minhum daga cikin su Allah ya alƙawalin waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari minhum daga cikin su maghfiratan ya musu alƙawalin gafara wa ajran da kuma wato lada azima mai girma suratul fatih ayata 29 malam yace to wa kullu ashabin nabi dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawsufuna an sifat sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mawsufuna an sifanta su bil imani da imani wal amalu salih da aiki nagari wa bi ghairihi ma da wani su min sifatil hamida na sifofi nagari wadanda an ka faɗa kina a cikin aya allati zakaraha Allah ta'ala wadanda Allah ya ambata fi hadhihi al aya a cikin wannan aya to yace fa ma ma'anar tab'idi ni an ma'anar sasantawa wato daga sashi kenan huna anan da anka ce minhum malin ya ce kulna za mu ce huna min ita min huna a nan li bayanin jinsi don saboda a yi bayanin jinsi ne lalit taba'idi ba don saboda a nuna sashe ba kenan min tana ɗaukan ma'ana daban-daban tana ɗaukan ma'ana fiye da goma kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda zuwa cikin fatar Allah subhanahu wata'ala fajtanibur rijsa inda Allah ce ku nisanci kazamta min al-awsani daga gumaka na ana rufin suni gumaka domin duk gumki bauta masa wato shirka kazamta ce suratul hajj aya ta 30 kenan min sai ta zama tonan bayaniya ce ko jinsiya an gane ko ni bayanin jinsi ba tabi'idiyya ba ce ta nuna sashi da haka ɗalibin ilimi musamman in shi a sai su fake da inna ayat sai to an ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum sashen sahabbai kenan sauran za su kafirta a ba haka ake nufi ba Allah ya faɗi cewa sahabbai ya musu alƙawarin aljanna to kuma ya za a yi a ce za su kafirta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran da koma baya na kafirai an gane ko nan ya shafi sahabbai ya shafi wanda ba sahabbai ba amma nan ba nufin sahabbai za su kafirta don yin hani ne musu don ya ce kakkai kaza ba shike nuna ka aikata ba ina fata an fincin dan sun yaƙi yaƙi ba shike nuna sun kafirta ba su ba ma'asumai bane suna iya su kuskure kuma ba su wuce a yi musu ƙarya ba an yi ma manzanni ƙarya an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya an yi ma Allah ƙarya an ce ya ce bai ce ba to ina ga sahabi dan haka wannan shine abin da ya kamata mu gane kuma yaƙi ba shike kafirtarwa ba Allah ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in jama'a biyu na mu'minai sun yaki kaga mu'minai ne sun kai yakin kuma Allah ya kira su mu'minai yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin muqsitin yace innamal mu'minuna ikhwata da ka tabbatar da mu'minai ne kuma kuskure ana yin kuskure wajen ka kashe mutum da makami ka te halba wani abu kai kuskure ko kuma kuskure na tafsiri kana ganin kai akan gaskiya kake wane ne kana akan gaskiya wanda shine dalilin da yasa suka yi kuskure suka samu sabani yadda ko mas'ala ta ilimi ni ina dubin ina akan gaskiya kai kana akan gaskiya sai mu yi sabani kuma mu tattauna mu ba juna dalilai tana yiwa kuma ba za mu fahimci juna ba da haka yana da kyau a yi hattara huruful ma'ani harafi yana iya ɗaukan ma'ana fiye da goma ɗalibin ilimi ya kamata ya fahimci wannan shi yasa kuma sai kaga sun fake da littattafan da aka yi na tarihin sahabbai wanda wani lokaci ana kasu cin kutubur rijal misali kamar al-isaba fi tamyiz sahaba an gane ko na ibn hajar al-asqalani da usdul ghaba fi ma'rifati sahaba na ibn al-athir da kuma wato da ke ibn al-athir uku ne sai kai hatara wajen bambanta su sannan kuma akwai littafin wato abin nan al-isti'ab fi bayan al-ashab na ibn ibn abdul barr al-maliki da sauran littafan da an kai don tarihin sahabbai ba nan a nuna su sun adilai ne ko ba adilai bane a su matsayin adilai suke ina fata an fince ne a dan ka san su naka bambanta su fi tamyiz sahaba yace bai ce fi ta'dil sahaba ba Allah na yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الله يا يدرسوا to kai Allah in ji Sheikh Rashid Rida Allah ya ce mutum mutum adili na kai ka dawo ka ce ba na gari bane ku yan shi'a mallaman ku sai su ce wane na adili na a karbi riwayarsa bu sa abin da ke cikin zuciyarsa ba a ce an yarda amma Allah da ya san gaibi ya ce wane na gari na ka ce ba na gari na ba sai ka koma kana kawo shubuhi misali su ce wani da sahabi ya ba da labarin wani abu Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya sannan kuma Allah ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu dukkan waɗanda abubuwa da suka faru kurakurai ne kuma Allah ya ce ya gafarta musu wala qad afa ankum to tunda ya ce ya gafarta musu zancen laifi ya ya koru domin an riga an gafarta musu wanda ya kasance da yana shirka ya shiga musulunci Allah ya gafarta mishi me zai yi dan yayi wani kuskure da bai kai shirka ba a ce Allah ba zai gafarta mishi ba kuma Allah ne ya ce wala qad afa ankum ya gafarta ya gafarta shine ke gafara shi ke da aljanna to kai ne zaka zo ka hana asasu aljanna da haka yana da kyau irin waɗannan abubuwa a fahimce su akwai littattafai da dama da malamai suka yi wajen bayanin falalar sahabbai wane ko wane ko wane ko ko littattafan falalar sahabbai gaba ɗaya na soshi sun yi bayani akan wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su bincike akan wannan sannan kuma yana da kyau a karanta littattafan aqida shi'a da inda ta samu asali da yadda ake yin raddi akan su da al-ilzamat da ake yi musu ustadu dr ahmad alghamidi na kasar saudiya a jami'atu ummul qur'ana da littattafai kan raddi kan shi a don ya mayar da hankalin shi akan wannan kadiba kuma cikin littattafai da aka yi kadiman wa hadithan na da da na yanzu kan raddi akan yan shi'a da kuma littattafan da aka yi na al-ilzamat alazimta musu wani abu cikin aqida su domin ya dawo ga aqida ta ahli sunna domin misali wani lokacin sai su ce misali alqur'ani misali sayyidina umar kafiri ne sai a ce musu cikin littattafan shi'a sayyidina aliyu ya bada yarsa ga ummu kulthum ga sayyidina umar kenan ko mu ci wato sayyidina Umar misali ba musulmi ne domin Aliyu bai ba da yarsa ga kafiri ko kuma ce a'a Aliyu yayi kuskure ya san cewa Allah ya hana a ba kafiri aure ya ba kafiri aure kuma littafin shi sun tabbatar da wannan akwai wani littafi mai muhimmanci a cikin wannan ana kiransa as'ilatun qadat shababa shi'a ila al-haq da sauran littafan da malamai suke yi dan saboda aqida cewa da tana wanzuwa da sunan kauna ahlul baiti kuma ana kafirtar da sahabbai ana la'anta su ana kuma kokarin wato cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi zina abu na karshe wanda zamu kara inda Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum sai ce mi sai ce maghfiratan bai ce da an ka ce Allah ya musu alkawali an gane ko sai ce maghfiratan sai kawo suna bai kawo ce ghafara lahum ba saboda a nuna maka abin tabbatacce na in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir a cikin suratul al-ma'ida inda yace wa'ada Allahu alladhina amanu wa salihati lahum maghfira yace ya kawo shi jumla ce ismiya bai ce ghafara lahum ba saboda a nuna maka tabbataccen abu na da haka daliban ilimi ai hattara saboda galibin firaq suna ta'alluqwa ne da shubhat irin su shi'a shubuhohin su malamai su tashi su karatu irin wannan shubuhohi saboda raddi gare su da kuma yada bannar da akwai cikin waɗannan abubuwa da kuma irin su mu'tazila masu aiki da hankali su gabatar da shi akan nassi da sauransu firaq suna nan da dama akwai littafi al-mawsu'a al-muyassara في الاحزاب والاديان والف... في الاحزاب والفرق والاديان المعاصره da sauransu da littafai masu muhimmanci da kuma wato littafin da aka yi mai muhimmanci sanin ka'idodin da ake tattauna akan aqida musamman littafin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunna wal jama'a na wato warradda alal mukhalifin na wato Yusuf da Rasamat Dornov littafi ne doktora da aka rubuta a Jami'ar Islamiyya bil Madinatul Munawwara littafi ne mai muhimmanci ɗan uwa lokacin mu ya kawo ƙarshe kuma mun kai ƙarshen bayanin wannan wato sura sura insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh